ta bismillahir rahmanir rahim wannan shine darasi na biyu cikin jerin darussan asalsabil shafi kamar yadda Allah ba mu yi kuma ka faro sai kuma babi na shida babu ta'rif babi akan wato ma'anona definition na wadansu hukunce hukunci zai ka mana al-izharu an tukhrija kullu harfi min makharajin min gairi gannil harfi to idan muka duba nan da kyau zai mana tarifin izhari ne ko to yanzu idan muka duba tufatul atfal ya mana tarifin azu izhari bai yi ba jazariya ya yi mana tarifin izhari to alhamdulillah kaga shi ga zai mana tarifin izhari ko to kaga a nan sai a duba a ga wajen kamana na littafan nan guda biyu ta wannan bangare sansabili shafi tafi saboda mene saboda bayan ya kama maka ahkam na nun sakina kuma sannan sai ya bi ahkam din nan ya biye maka tarifin su amma kaga sauran fa to to Allah saka musu ga baki da Allah saka musu da alheri menene ma'anar al-izhar malin yace al-izharu an tukhrija kullu harfin izhari shine ka fitar da kowane harafi min makharajin da kama fitansa min gairi ganin harfi ba tare da kayi ma harafin nuni sakina ko ta nuni gunna ba mun banci wannan ko to anan za mu kallo na abu idan ka ce wa minhum man amana bi minhum minhum kaga mun yi izahari mun fitar da nunin ko min da kama fitanta dama tana fita da kaina ne tarful lisan ta ta makarjin lam ma'ama yi kabiluhu minal halakil ala ko a wulin halak ko alhamdulillah to wannan kayi izahari kenan mun binci wannan ko na farko kenan sai ce min gairi ganil harfi to amma me yasa in ka ce minhum minhum baka dan jin gunna to me yasa ya ce shigo nan min gairi ganil harfi amma kuma minhum gashi mun ji abin da yake nufi anan gunna ta kasu kashi biyu akwai gunna asliya akwai gunna kuma sina'iya gunna asliya ita ce gunnan da take tabbace da nunin sakina da kuma tanwini da zaran ka faɗo nunin sakina tanwini nunin din tana da wasali ko ba ta da wasali zaka ji da nunin zaka ji da alaman gunnan kamar misalin an ka misalin baina na na na ba ka ji alaman gunna ba to wannan shine ita ce gunna asliya gunna kuma sina'iya ita ce gunnan da ake yin mata harka biyu wacce ake samun ta yayin da kan idgamin nunin sakina ta nuni cikin harfan yanmu ko yuminu kamar da ibn jazir ya kawo mu bance nan ko sannan kuma lokacin ikhfa'i zaka ji gunna mai harka biyu sai kuma lokacin qalbu ikhfa'i zaka ji gunna iklabi zaka ji gunna harka biyu ko to waɗannan sune gunna asliya ba sani ko mun fahimta me yasa to aka ce mu wancan gunna asliya ko kuma ta ya za mu bambance mu gwari-gwari ita gunna asliya idan baka yi ta ba to zatin harafi ya tafi wannan kayi kuskure zatin harafi ya tafi domin ita gunnan nan dole ita nuna sakina da tanwi dole sai an ji wannan gunnan na to yin ba gunna ya zaka ce ha gogo ya kaga ba harafi ka furta ba mun nan ko to Allah ka samu dace to annan abin da malam yake son ya nuna mana ita ko kuma bayanin abin da muke son bayani gunnan da zaka ji ta tare da asalin harafi ana ce mata gunna asliya ita gunnan da zaka kaddara ta harka biyu wasalin wakafan ita ce gunna sana'iya kaga zaharar farko bainahuma ko to anan min gairi ganin harfi wani irin nau'in gunna ke nufi sina'iya Allah ba da lada min gairi ganin harfi shi yasa wajen tarifin sukan ce ko ikhraji kullu harfin min makhrajihi min ghairi gunna to gunna sina'iya ke nufi ana wajen izhari ba a san aji gunna harka biyu ko ko shikenan mai karatu yazo ya karatu wallahi ko mun farfesancin faransa ai me farfesa sai yazo ya karatu wa minhum man amana an sai ka ce kakekekeke Allah jikin farfesa ai ba kai ga mata ba to Allah ka samu dace wallabdhi fil harfaini harfan wahida wa mushaddadan ka thani idgamun bada kai Allah ka jikin malamai wallabdhi bil bil harfaini kun ga lafza nan annutuku yake nufi anan shi yasa a nuskata jazariya na'am mikamminan bil lutfi fin nutqi ko Wa- bila ta'assubi wani guri kun sai ka sun sa maka bil lafzi fin nutqi kun gane A- haka ne Bin- bil lutfi fin nutqi wani guri kuma eh, bil lutfi fil lafzi ko makamancin haka dai in ba na manta ba to ala ayi hal dai abin da yake nufi da al-lafzu anan shine an-nutqu wallafzu bil harfaini yin furuci ai wannutuku bil harfaini yin furuci da harfa guda biyu ka furta su harfan wahida a matsayin harfi guda daya wa mushaddadin kuma mai shadda kasani kai furuci da na farko kamar na biyu bada idgamin wannan shine ya bayyana a matsayin idgami wai ma'ana idan me ma'anar idgami shine malam zai mana bayani idan ka samu harfa guda biyu kaman idrib bi asaka idan muka duba ba ga harfa bi ba to yanzu idan ka tashi sai ka furta su ka furta su ga harfa guda bi ba'un ba'un idrib bi asaka to za ka yi furci da wannan ba'un din farko iri ɗaya da ba'un ta biyu tare da shadda shine ma'ana huwa an tantuka bil harfaini harfan wahidan mushaddada kamar yadda wasu suka kawo tarifi wannan duk lokacin daga na wannan tarifin a cikin karatu can gaskiya tarifin ni ya burge ni Ya- ya burge ni ka gani huwa an tantuka bil harfaini harfan wahidan mushaddadan kawai shine ma'anar idigami suka fitar da shi to kaga akwai fasaha wajen tarifin nan shi ma to wa- wa wallafz bil harfain yin furci da harfa biyu harfan wahida a matsayin harfi guda daya wa mushaddadin ko mai shadda kasani harfa biyun nan kai furci da su kamar na harfi na biyu wannan bada idigamin shine ya bayyana tarifi na idigami wa ja'alu harfin fi makanin akhari min gunnatin min gunnatin fihi fa iqlabun duri wa ja'alu harfin sanya wani harafi fi makani a- fi fi makani al-akhari a wajen wani harafi min haka ne min gunnatin da gunna fihi cikin sa faduriya iklabun wannan to an san shi da cewa shine iklabi ma'ana idan ka zo ka samu ba'un ko sai ko tanwini sai ka ga- ga afwan nuna sakina ko tanwini gabanin ba'un sai ka juyar da su kai furci da su ka cire su ko kuma ka jiyo da su kamar da su mimun ta wannan shine iklabi jalo harfin makana harfin akhar shine ma'anar iklabi wa amma al-ikhfa'u fa halun baina al-izhar wal idgam qadraina wa amma al-ikhfa'u amma ma'anar ikhfa'i fa halun wal hali ne baina al-izhari wal idgam butankanin izhari da idgam wato furici zaka yi da nuni sakina tanwini tsakankanin ikhfa'in izhari da kuma idgami na farko kai baka shigar ba ballantana ce mene idigami wata baka idig- baka shigar da nuni sakina tanwini cikin harfan ikhfa'in ba ballantana ce kai idigami sannan kuma baka yi su gabanin gabanin nuni sakina tanwini ba ballantana ce kai izhari sai dai ka yi su inda shi kai izhari ana yi ne gabani kun gane ko ikhfa'i kuma ana yin shi ne inda harfi wato inda nuni sakina wato nuni qabla eh, waɗannan harufan ne na ikhfa'i din ka misali ah, inda inda an takun zaka yi shi ikhfa'i nuni sakinan ne daidai wannan wannan harafi din shi yasa ma ikhfa'i suka raba shi na da martaba uku ko akwai martaba duniya akwai martaba wusta akwai kuma martaba kuswa to ina ne yake san martaba na farko wajen nunin da ta'un da ta'un abin da ake son mu lura da kyau duk lokacin da harafin ikhfa'i yayi kusa da mafitan nunin sakina ka duba ai harfin lisan ne ko to le- ma- wannan harafin wannan ik- iklabin yana da martaba na farko kawo misalin da ta to kunga su sun fi kusa da mafitan nuna sakina to wannan za ka yi ɗabaka shi martaba ce ta farko sannan kuma sai jimin da shinun da ya'un ko ja- jimin da shinun da zadun ko kaga su suna tsakiya sannan kuma sauran martaban su ne na sauran haruffa Allah ka samu dace hukumun nun wal mim al mushaddadatain hukuncin nun da mim masu shadda in shuddidat nunun wa mimun gunna waslan waqafan ka atammahunna in shuddidat nunun idan kai mu nunun shadda wa mimun da nunun kuma gunna sai musu gunna wata idan maka nunin da nunin sun zo da shadda sai mu musu gunna ba ku gane ba fa mun gane ko to Allah saka da alheri can shi mai tufa yana cewa mene wa gunna nunan thumma nunan shuddida to idan muka lura ma za mu ga gunna shi ya gaba shi yayi ne da fili ko ya kuma kawo gunna a farko watan bai fara kawo sharadin ba amma shi wannan sai da ya fara kawo sharaɗin sannan kuma sai ya yi umarni to waye ba fasaha wannan shine wanda ya fara kawo sharaɗi tukuna ai dama ba za a yi gunnan sinaiya ba dole sai sharaɗin ya tabbatu hatta ya tahakkakul shuru shurut to Allah ya saka da alheri ya ai dama haka Allah ke abin shayi sosai kuwa ai da na gaba ne ake ake mene ake gane zurfin ruwa ai kaga yanzu duk fasahar da zamu ce wannan yayi ko kuma me makamancin wannan ai dole da yana cin albu ya ci albarkacin jazariya ne da tuhufa da irinsu irinsu wanda suka gabace shi yauwa sosai ko haka yake al'amarin to Allah saka da alheri to waslin wa waqafan ka atammahunna shi can ya ce gunna nunan summa nunan shuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada ya ka misali ba misali ko to amma shi nan sai da ya kama ma misali ka atammahun ga sunan guda biyu ashe kaga hu absa min tu butul atfal ko to Allah saka musu da alheri sannan kuma ya ce mana waslan wa waqafan waslan wa waqafan amma bai tufa ya kawo bai kawo ba kun ga shi bin jizri bai ma yi ta'arifinsu ba kawai ya ya kawo hukunce hukuncen ne ya zubo su kawai guda hudu kawai sai wuce abin shi to Allah ya saka musu da alheri wa sammi harfa gunnatin mushaddada wa hadhar lima qablahuma an tamduda wa sammi harfa gunnatin ka kira kowannen su harfin gunna mushaddadan mai shadda ka ce harfi gunna mushaddad atammahun da za zo atam amil mushaddada sai ka ce harfi gunna mushaddad hun sai ka ce harfi gunna mushaddad shine ma'ana abin da ke sanya mana wasan mi mana bayani wasan mi kullun harfa gunnatin bada wasan mi harfa gunnatin mushaddada ka ce harfi gunna mushaddad amma kun ga me me me tufa ya ce mana za a kira su da wani abu eh eh shi ma ya ce wasan mi kullun harfa gunnatin bada to a tsakanin mai tufa da wannan mai sansani wanda ne fi fasaha nan to wa Allah saka da alheri to ni kuma na ga mai tufa ya fi fasaha domin ya ce ne wasan mai harfa gunnatin bada mimin za mu kira kuka nunin ko dukansu eh a wani zai iya jan maka ce a ɗaya ne kun gane saboda ibadarsu na akwai ɗan ibahami akwai ambigiti amma shi mai tuhufa ya ce ne wasan mi kullan yaya akwai ishgali a nan? na? madalla ya ka kira kowane ɗaya daga cikinsu watan kullum minan nun wal mim harfa gunna mushaddad ya fita ko? to Allah saka da alheri wahazar lima wahazar an tamduda ka guji yin madda lima qabla kuma ga harafin da ya zo gabanin ga ga nun sakinan tanwini idan suka zo gabanin harafin ba'un karkai madda shi na an tamduda ka guji madda kaman yaya kenan shi ne watannan kaman babu tazirin shi ma yake yana ka guji jan madda din ma'ana madda ba afon gunna karka ja gunnan shi kuma shi mai tufa mai ce mana wahazar ladawawin an taktafi ko ka guji ikhfa'i a yanzu misali idan ka ce afon a wannan yana mana bayani na kan igilabi aiko? apto eh na'am afon eh kan mimin mushaddada ko da yau wato alhamdulillahi ka guji jan maddan ya wuce harka biyu ka guji jan muddin ya wuce harka biyu to kun gani nan har ma da nasiha yi mana kar mu ja gunnan ta wuce harka biyu shine wa hadhar lima qablakuma an tamduda ka guji jan gunnan da zaka yi mun nuna sakina min mushaddada da nun mushaddada idan suka zo da shadda din yayin da kake dabbakawa mai jazariya shi ya nuna mana wani abu kaga bai ce kuma ba to kaga haza afsa to Allah ya ji kansu akamul mim sakina kunce kunce mim sakina wal mim in taskun laha ahkamu al ikhfa'u wal izharu wal idgamu shi can ya ce linun in taskun taji qabla al hija la alifin liginatin lil hija fa akhfi inda al ba wa fil mim digima wa zahirin ha inda ma siwahuma wa in ra'aita al mim qabla al fa'i aw qabla wawin wahdhar min al ikhfa' yanzu in ka haɗo baitocin da wancan da wannan sai ka kalli matsalolin da kowanne kawo shi wancan mai tufa ya yi magana ne akan mimus sakina baiti nawa ne akan mimus sakina da ka shida ba mimus sakina fa kawai da nuni sakina afon annun wal mim al mushaddadatani baiti bi ne ko to shi ko wannan baiti na baiti hudu ko ba baiti uku ne afwan baiti uku ne to amma matsalolin da shi wannan ya kawo mana a'a wancan baiti ɗaya ne na tufa baiti ɗaya ne wa gunna nunan sun mashi nunan shudi da wasan mai kula harfin gwamnatin bada shi kenan kawai sai ya ci gaba da akan mimu sakina kai afwan للميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف الذي لجنة لذي الهجاء سيتمني أحكامها ثلاثة لمن ضبط ما دل بيتي بيو سيكمني عند الباء وسمي حرف غنا وسمي شفوي للقراء سمعني كما أتى ehen sai kuma mene shi kenan filbakiya masha Allah to abinda nake so kenan a kawo to alhamdulillah yayi magana akan baiti hudu ko shi ko wannan magana akan ya magana ya magana akan mimu sakina cikin baiti na cikin baiti uku ne to amma bari ba gari zamu gani wane ne kuma ya fasaha wal mimu in taskul laha ahkamu mimun idan ta zo wani ana ce mishi mafhumin shart wajen malaman usul fiqh wal mim ai akwai mim mutaharrika akwai mim kuma gairu mutaharrika ko to nan yana nufin mecece sakina kenan gairu mutaharrika barakallahu fikum wal mim in taskun wa in taskun al mim idan mim ta zo da dauri laha laha ahkamu tana da hukunce hukunce kamar haka sune ikhfa'i da izhari da idgami fa akhfi inda al ba'i ka yi ikfa'in mimu sakina wajen ba'un har da kaɓamar labbanka kuma kamar yadda muka bayani a baya wa filmimi digima wadigima filmimi kai idgamin wadigim wannan aliful itlaq ne wadigim kai idgamin ita me ce ita mimu sakina cikin mi cikin mimin ko sai can ya ce muka mene ya ce mana mene can shi kuma jamzuri wasani idgamin bi mithliha ata wa adhihirinha inda ma siwa kuma haka ne ko to wa adhihirinha kai izharin mim sakina inda ma siwa kuma wannan mimun din safiya ce kawai kari ne inda siwa kuma a wajen na? eh a wajen waninta waninsu su bi ba ma'ana wajen idigami akwai mimun zaka idigami ko idan ta zo gafan bawon zaka mene to banda waɗannan harfan sauran kuma sai kai irfa'in ta kawai afwan izharin ta shukran wa in ra'aita al-mima qabla al-fa'i idan kaga mimun ta zo gabanin fa'un aw qabla wawin ko gabanin wawun wa hadar min al-ikhfa'i ka gujin ikhfa'i to kun ga annan mai tufa ya fi fasaha me yasa ya fi fasaha jamil jinna Allah saka da alheri saboda ya kawo dalili liqurbi ha wa littihadin farifi to kun ga nan mai tofa ya fa fasaha duk da shi yayi ne a baiti hudu shi ko wannan a baiti uku to Allah ya saka musu da alheri to haka ake yi ana yin to bari mu je saboda mu samu mu tsaya ko babul gunna babi akan gunna wa gunnatun sautul ladhizun rukiba fi nuni wal mimi ala maratiba wa gunnatun ita gunna me ma'anan gunna shine malam sai ce wa gunnatul ka gunna sautun ladhizun wani sauti ne mai dadi rukiba wanda yake aka yake hauhawa wanda ake hauhawantar da shi yayin yayin furta shi ma'ana sautin yana fitowa ne a hankali a hankali a hankali a hankali finnuni kuma yana samantuwa ne daga mene jikin nunun wal mim da da kuma mim alamar ratiba to shi gunnan an kasa shi ne martabo ba kamar haka mai martaba na farko wanda ke shine akmal mushaddadani thumma mudgamani wa mukhfayani thumma muzharani nan guraren yayi fasaha matukan fasaha gunna kan zo da martaba na farko akmal gunna mafi kamala mushaddadani inda nunin da mim suka zo da shadda fa atammahun kaga atam hun gunnan gunnan tafi kamala har ka bibi ko to sai kuma gunna mai martaba ta biyu ita ce mudigamani lokacin da aka yi idigamin nunin ko mimun afwan lokacin da aka yi idigamin mimun din nam ko da nunin ce cikin mene cikin harafin idigami ka misali faman ya'mal kaga gunnin da muka samu a nan shi ku lura da kyau nan ba ana magana kan harafi bane ana magana kan gunnan ne ita kanta kun gane to gunnan da ka sama ga harafi mai shadda ya fi kamala fiye da harafin da aka idigami so na mai idigami shine ke da harka a mataki na biyu wa mukhfayani sai kuma gunnan da aka same shi lokacin ikhfa'i thumma muzharani sai kuma gunna mai martaba na karke lokacin da aka yi izhari kamilatul lada thalathatul uwal gunnan ta kasance tana da kamala shine ya hade su ne duka akwai amma akwai akwai amma akwai akmal akwai kamil da dai yadda suka zagudin littafai sun karkasa su kamilatul ladar salasatul uwal gunna ta kan zanto mafi kamala a halin farko su ne mene mushaddadani mudigamani wa mukfayani naqisatun firrabi illazi fadal gunna ta kan kasance naqisa ce tauyayya ce firrabi a lokaci na a na hudu allazi fadal allazi baqa mana baka wanda ya rugu shine mene izhari minhum anhum lam kaga gunnan gunnan ba ta da kamala nan wa fakhimul to sai mu diba nan gani shin jazariya ya kawo maratib na gunna bai kawo maratib ba tufa ya kawo maratib na gunna to kaga malam ya fi fasaha a nan shi tunda shi ya yi magana akan maratib na gunna amma cikin jazariya da wannan tufa duk babu su a ciki akwai kuma wata manzuma ta karke da ita ma za mu yi al-mufid na imam tibi ita ma za mu yi ta insha Allah ta'ala to idan muka yi wannan to manzuma na tajwidi ko da ke kuma akwai nuniya ta ibn khakan da kuma sakawi amma dai al-mustafid din nan shine da kawai za mu kokari mu concentrating akai shi kuma gana shi uslubin Allah ka samu dace wa fakhimil gunnata kai kagwar ka kaurar gunna in talaha huruful istila lokacin da harfin ikhtilabi istila suka zo gabanta la siwa haban da waninta idan ka sami harafin sad dhad ta za to za ka kaurar gaban nun sakina to gunnan za a ji ta tazuntu kaurar tana da kauri haka ne ko kamar misalin in taliku in to kamar mansura wanda ke an je mun dai ka karanta shi cikin littafai ko ba ba ka sami lamadu aka miha mai jazariya kawo afwan a to ina ganin ku yi hakuri bari mu tsaya a nan saboda mu samu mu don taba sauran su mako insha Allah to kun dai ga usulubin sauran ko gaskiya a malamak alkur'ani ko kuma suke karantar da haddan Kur'ani da sauransu kun ga irin waɗannan karatun ana yi su ya fi waje ba a ce suna zama ana yi da su to kun gani kuma amma sai ka nemi malaman ba su ka gani to ala ayi hal dai shi ma wanda ya zo muna fatan shi ma zai bada nashi jihadin to Allah ya karba mana gabaki da kun ga waɗannan manzumat din yana da kyau musamman anan da ke- suke kunsh- kunshe da su saboda yara ɗaliban mu a makaranta mu ɗalibai a ringa ku karantar da mu ana karantar da mu waƙen amma kuma fassarar ne sai ga sai dai abin nan sannan kuma kun ga idan ɗalibai suka kammala hadda ko kuma suka yi haddan su ya nisa to duk irin waɗannan na daga cikin syllabus na tajwidi za a da za a tsara musu a makarantu ya zanto ana dirasa ana karanta ana fassarawa kun san shi ɗalibi kullum ka nuna mishi da fasaurin shi yana bukata ya ƙara karatu ne amma duk lokacin da aka gama kitabun tajwidi aka gama hidaya shi ke- hidaya ma wani lokaci ba ma gama ta sai kuma tajwidi ya tsaya to ɗalibi kuma sai ya ɗauka cewa shi ya kai mun siga- eh, sidratul muntaha wajen tajwidi wanda kiko ba haka bane tajwidi sai ka san alwaqf wal ibtida in ka san alwaqf wal ibtida in ka san sifatul huruf in ka san makharij to shine zaka ɗauka ka san tajwidi amma in ba- kai ko ka san makharij ka san sifat baka san ma'rifatul alwaqf wal ibtida ba akwai saura wa ba da tajwidika lil hurufi labudda min ma'rifatil wuqufi to Allah ka samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi